إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فيا ايها الاخوه الكرام بعث الله رسوله ليخرج الناس من الظلمات الى النور فمن اجابهم خرج الى نور الهدايه ومن لم يجبهم بقي في ظلمة الجهل والغفلة والغفلة عن نفسه والغفلة عن الدين والآخرة أسل الشرور ومن أعظم الأمراض القلوب ويحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة ولذة النعيم فيهما ولا يدخل النقص على العبد إلا من بابها قال سبحانه وتعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا وردوا بالحياة الدنيا وتمعنوا بها وتمعنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيسبق في النار سبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قد هل مر بك نعيم قد فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل في الدنيا من أهل الجنة فيسبق في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قد هل مر بك شدة قد فيقول لا والله يا رب ما مر بي بوس قد ولا رأيت شدة قد قال سبحانه وتعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء دينك ودمر أعداءك أعداء دينك ودمر أعداءك أعداء دينك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين يا رب العالمين إن ومسلمي أتقيتي ci gaba da huduba da na fara sati da ya gabata kan faɗakarwa akan gafala rabkanuwa ko rabkana game da hali da matsayinmu na 'yan adam game da alaƙarmu da duniya na idan mun diba za ga mahi yawa muka mance alaƙar da duniya wannan ke samu cikin gafala mu mance da matsayinmu kenan ci gaba kan wannan bayani cewa Allah subhanahu wata'ala ya aiko da manzanni da manuhar da cewa aikin su hudda mutane daga duhai zuwa ga haske wanda ya karba ma manzanni akan kira da suke tabbas zai shiga wannan haske na shirya ta manzanni wanda bai karba ma manzanni ba zai zamana cikin duhun jahilci da gafala akan matsayin shi mance da matsayin shi yan wa mancewa gafala game da addini ko da ran lahira iya cikin asalin sharri daga cikin sharruwa sharruka wanda suke halaka da dan adam iya daga cikin mahi girman cuta ta zuciya babbar malati ne a zuciya mutum ya gafala ya manta da matsayin shi kuma ta gafala ce ake haramta mu bawa alkhairin duniya da lahira da jin daɗin lahira da duniya kanta gaba ɗaya kuma babu inda bawa ke samun naƙasa da gajiyawa sai ta baban gafala da matsayin shi yan uwa duk da sati da ya gabata na takaita tarjamar wasu ayu da na karanta da wasu sauran hadisi ci gaba magana yan uwa mun karanta a sati da ya gabata alhakumu takatur hatar zumul kabir yan uwa magana wani aya tana magana mutane abin da yake ɗaukan hankalinsu ko yake shagaltar da su tarawa na yi kaza na malici kaza iyaye ne wani abu ne daban na duniya heta ya hatta zurtumul makabir kuna cikin rabkana kulawa da tarawa hal kuka ziyarci kabari Allah ya ambaci kabari ziyara ta hakuka ziyarci kabari kaga kabari ma ba gida bane ba wurin dawama bane ba kamar yanzu ka je ziyara wani wuri ka ƙara abin da kake ka ci gaba kabari kanshi ba gida ba ne na dawwama wurin hucewa ne kansa fasaji ne da haka ke na ɗan adam wanda ya san da haka hatta mutuwar kanta kabarin kanshi ba gida ba ne wurin hucewa ne mun karanta ayoyi inda allah subhanahu ta ba labari ɗan adam iya cikin rudu da rabkana har aka yi busa kai ce za a waye gari wata rana kuna hutawa daga cikin kaburbura ɗan adam ganin hilin kiyama da irin abin gurgita zai diba dama da hagu zai tsammani ma cewa man ba asana mai marƙadina tsammani yake don kafa lawai wata damu daga barci tsammani zai yi na saba tashi a ɗakin shi daga barci daga daga nan he tsammani kamar ma barci ne kai duka ma zaman da ya na barzakhiya zai ga kamar wani barci da kake yi na ɗan lokaci ka tashi mun ba asana mai marƙadina can suna tambaya wa ta damu daga barci ya ce haza ma wa'adar rahamanu wa sadaqal mursalun ba barci bane bawan Allah wannan rana ita ce ranar da Allah mai rahama yayi alƙawari ga bayin shi kun manzannin Allah sun yi gaskiya sako da suka kai na wannan rana yau ya tabbata ka tsoka zai kaman barci ne ya tashi yan uwa cewa gafala wallahi dan baka ganewa da baka sanin matsayinka ka tahiya kake kullun gaba kake dan wa kai je in misali ka ba 50 baya ko sama da haka kai je ungu ko garin ku ka je ba gidajen da suke kewayen ku ina wani ina wani ina wani duk ba sana a ka baka kawowa wallahi shekaran jiya ko jijiya na yi tsohuwar unguwanmu kashe na guda na diba titi ɗaya biyu wallahi duk gidan da muka isko muna yara gidan wane gidan wane wallahi babu ɗaya mai rai duk unguwar gaba ɗaya kuma na san duk na san gidan kowa a ciki kowa babu duk mai gidan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ciwon kai masassara diabetes tension accident haka dai take tahiya babu a ce abu ɗaya na kana kaman ba a yi hikima kaman ba a yi kuma kama kawa wannan ya tayi wallahi gidajen gaba ɗaya da yanku babu gida ɗaya da da sani a ungo wannan wanda yake mai gidan da maka isko ne ko ɗan shi yanzu ko jika ko wani ya saya kaman ba a yi haka aka ta yawan hucewar tahiya ake haka in wa ya kamata mutum yin halka wani da wata duniya kata ta dama hankali na karanta wannan wata aya ta Qur'an ya bayanin cewa iya ba da labarin mutane marasa imani halin marasa imani ne suke yarda ko nutsuwa da rayuwa ta duniya wanda hesa gafala su mance da ayon Allah na wannan koma zuwa Allah na mi ke gabanka yau na karanta ruwa ta imam musulun annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa in wannan ruwa ta musulun tana karantar da dan adam kakka damu da yanayi da kake ciki na daɗi ne na wuya ne kullum abin da kamata ka damu menene alakar ka da Allah shi ne babban abu me alaka ta da Allah ka ci baka ci ba ka tara baka tara ba me ka mallaka babban mai hankali wanda bai gafala ba wanda ka tunanin kullum abin da yake tunani menene ma'ana wani hali nake ciki me alaƙa ta yau inda Allah zai kuma da mala'ikan mutuwa me gabata in wannan ruwa tana karantar da mu kaka damu da wannan manzana ke ba annabi ke ba labarin wasu mutane guda biyu yace a hilin kiyama cikin sai musulmi yace za a di za a doko za a doko wani bawa daga cikin bayi a cikin yan wuta za a diba wanda ya kowa jin daɗin morewa a duniya wanda ya kowa more a duniya ya yi kowa jin daɗi a duniya amma ɗan wuta ne sai Allah sai a ɗauko shi cikin hilin kiyama idan aka ɗauko wannan bawan Allah ya yi kowa jin daɗi a duniya dukiya da komi ba abinda bai samu ba sai a ɗauko shi sai Allah ya ba da umarni a mai tsomawa guda gidan wuta sai a hudo shi sawa guda sai a hudu shi za mai tambaya yabi na adam halar aita khairun qat hal marra bika na'imun qat ya dan adam ka taba ganin alkhairi a rayuwarka ka taba jin dadin wata ni'ima ku tuna na ban Allah shi ya kowa jin dadi ya kowa morewa a duniya za mu tambayar sai ya rantsuwa da Allah la wallahi ya rab ma ra'aytu khairan qad na rantse da Allah ya ubangiji bin taba gaba wani alkhairi a rayuwata duk dadin da yaji ya manci wannan wata wannan tsomawa da ya tafi san zai koma wannan amai huci ne kuma huci ne yaji na wuta aka ka taba ji he ya rantsuwa da girman Allah ba bai taba ganin alkhairi bai taba yin wata nema ba amma ku tuna a duniya ya yi kowa morewa me amfanin morewar me fa'idar jin daɗin ya ƙare ya manta har rantsuwa ke da girman Allah bai taba gani ba za a ɗauko shi kuma guda cikin yan aljanna alisa muna cikin aljanna ya ce shi wannan bawa shi kuma aljanna ya an diba waye kowa problem a duniya ya kowa matsala cuta ce talauci ne ya kowa wahala a duniya shi jin duniya ya kowa matsala a duniya cikin amma cikin aljanna yake shi kuma sai a dauko shi sai allah ba da umarni a sa shi gidan aljanna ya ji hutun hufu sai a hudu shi za mai tambaya yabi na adam hal ra'aita busan qat hal ra'aita shaddan shin dan adam ka taba gamuwa da matsala da problem ka shiga tsanin matsatsi ka taba shin wata matsala zai ce la wallahi ya rabbi ma ra'aitu busan qat yace ya Allah na rantse da girman ka ya Allah bin taba gaba wata matsala ko damuwa a duniya ya mance sawa guda kuma can zai koma yan wane menene mutum he lissahi kake ne menene kake ne dinjin daɗin duniya ƙarewa yake in ka ji ma ƙarewa zai yi to kaga a nan ka rayu cikin matsala cikin problem in dai kana kan alƙibla tsakaninka da Allah ba ka da problem za a waye gari wannan halar ka mance kamar baka taɓa ji ko ɗaya ba da haka ya ce mai imani kuma ya ɗaya ƙoƙarin hihita lahira magabata ke cewa ɗan adam idadiya da hankali ƙaddara a ce duniya gidan azurwa ne da lu'ulu da zabar jadi amma lahira gidan ƙarhe ne da bakin ƙarhe ba komi mai hankali kaga zai hihita domin wannan ƙarewa zai yi ƙarewa zai yi dole za ka bar shi amma wancan an wani iri na ka samu har abada ne baya yankewa kina mai hankali kullum duk duniya haka take canji iri-iri yau daɗi yau ya problem haka take wa yau zai kaza kana wannan kaza wuf daga cikata haka nawa kullum duniya ba ta rabuwa da harkoki yadda ka zo ana shagali ana harkoki da kai ana yi wata ran za a gari babu kai kuma za a ci gaba da yi da haka kenan maganar harkoki kai da kawowa matsalar aiki ai kaza kar ta kauda ma alƙibla wannan ana cikin har shagalin ne zan yi kaza gobe za mu ta kaza kaza gobe za mu kaza wuf ka ta yi iya baka dawo ko wa san baka huta ba haka take duniya kallo haka take wa haka take kaka tuna wani he na shirya he na a kana tsakan shagalin haka zaka ta yi da haka kenan ake mi hanshi na kanta ayar alqur'ani kashin ayar mu da makaranta cewa Allah subhanahu wataala limamin labarin matsayin ɗiya da dukiya me yake ce mana wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala yace dan adam me yace baqiyatu salihatu duk abin da zai zamanto nagari mai wanzuwa kenan ka yi famar abu mai wanzuwa nagari shine mahi alkhairi yayi sakamako kuma ya zamanto shine mahi gurin mai hankali mai imani ya gurin ka me ka tanada me ka shirya ma gobe manta da haka ke sa ɗan adam gafala ya tsaya iya shirme abinda bai amfaninka ya ɗauki hankalinka ya raba ka da mai amfaninka da kanwa a takaice kurin jan hankali da ni kaina da ku gaba ɗaya kullum mu zamanto cikin shiri duk halin duniya iya canzawa yau kana cikin matsala iyawa gobe cikin daɗi wannan haka duniya ta gada amma diyan da ta canza duk halin da muke ciki mu yi kokarin san abin da ke gaban mu Allah taimake mu